da ya kamu wannan dare aka gabatar da wannan tafsirin alkur'ani mai girma malam da alaramma Allah ya saka muku da gidan aljanna muna roƙon Allah ta'ala mahaifin alaramma wanda ba shi da lafiya a halin yanzu yana kwance a gadon asibiti Allah ya ba shi lafiya Allah kuma ya sa kafara ce duka ƴan uwa da abokan arziki waɗanda ba su da lafiya gida da asibiti ya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara lafiya da imani Allah ya saka malam da alkhairi um, kamar yadda muka yi ta shelantawa cewa wannan majalisi duk shekara ana kai ziyara gidan yari kuma gidajen kurkukun nan akalla guda uku ne ake zuwa don haka muna ƙara sanar da al'umma cewa su kawo gudunmuwar da aka yi alkawarin cewa in Allah ya so an kawo za a kai ta wannan wurin don haka ranar alhamis 25 ga wannan wata na Ramadana insha Allah za a je ma'ana ranar 4 ga watan 4 2024 za a je wannan ziyara gidan yari akai wannan gudunmuwa Allah ya bada ikon taimakawa malam muna cikin karatun nan sai ga dan uwa Alhaji Kawu Tukur daga Gombe ya kawo mana ziyara Allah ya saka masa da alkhairi kamar yadda muke addu'a in ya tashi koma Allah mai da shi gida lafiya to insha Allah za mu fara tambayoyi um, kafin tambayoyi akwai wani dan uwa da ya turo takarda cewa uh, malam ina so in fara zuwa wannan masallaci namu mai suna masjidul ansar a uh, fara ɗaukan karatu domin ina so in zama ɗalibi kuma in yi karatu in yi ilimi don haka ina so a sahale mu to dan uwa wannan masallaci ana gudanar da karatuttuka a tsawon mako gaba ɗaya musamman ranar asabar da lahadi ana gabatar da karatu na na'am na'am a wannan masallacin tsakanin magariba da isha don haka in kaji bayan sallah za mu sanar a masallaci bayan sallar juma'a lokacin da za a koma wannan karatu allah ya nuna mana ba shi kaɗai ba ga duk wanda yake da bukata
muna addu'a ta musamman ga iyayenmu da allah ya musu rasuwa an tunatar da wani wani abu zuwan alhaji kawo tukur wannan majalisi alhaji kawo tukur abokinmu ne kuma ɗan uwanmu ne iyayenmu iyayensu ne iyayensu iyayenmu ne ni ɗinan da nake zaune a gabanku wannan alhaji tukur ɗin da ake faɗa babansu alhaji kawo tukur da alhaji bosse funau baban Bashir Buse Funau baban Abubakar Buse Funau Alhaji Alige da su Alhaji Hamadu da duk sauran dattawan nan da su Alhaji Yarima dukansu da suke wannan family ne guda a unguwanni daban-daban ko wuri guda duk da cewa an ɗan rarrabu wallahi suna da tasiri a kaina ni da nake zaune a gabanku don duk yarintanmu da zirga-zirgarmu su suka yi ta mana faɗa su suka yi ta ɗaukanmu muna zuwa masallaci ban san sau nawa ina hawa wani mashin ɗin alhaji tukur baban kawo tukur sabon suzuki ban san sau nawa yake goya mu ya kai mu masallacin juma'a ba alaibasu funawo a motarsa muna yara muke fita kullum mu yi wanka mu zo mu zauna ya kai mu masallacin juma'a da da mu da wata sabuwar fijo ɗinsa da wata pickup ɗinsa su alai jalige su alai hamadu dukkan su gaba ɗaya to wasu suna nan wasu ba sa nan kullum idan na ga ɗaya daga cikin 'ya'yan nan tare duka muka tashi muka ta yarinta wallahi sun taimake mu akan karatu kuma sun ba mu shawara kuma mun koyi tarbiya a gare su waɗannan mutanen duk da kuke gani ya sani na ni dai ina yaro su alaji hamadu su alaji bosifuna su alaji wannan duk a wuri ɗaya suke cin abinci suna suna da wata wani majalisinsu a ƙofar gidan wani dacijo alhaji manu dogon lamba ake cewa a nan unguwar akwai da fama-famanu a nan suke haɗuwa yanzu haka kaina yana nuna mun mutanen nan mutanen kirki duk arzikin da suke da shi magariba idan ta yi kowane mutum baya cin abinci a gidansa a kofar bakwamanin nan ake kawo kwanuka ana cin abinci almajiri wani lokacin ya fi hamsin a gindin bishiya haka suke zama su ci abinci gaba ɗaya tare su tashi shi sallah washe gari kuma kowa ya tafi mai zuwa aiki da kasuwa da sauransu lokacin ana zaman lafiya duk wanda zai wuce wannan gurin sai ya tsaya ya gaishe su a wannan gurin dattawa yau gaba ɗayansu duka ba sa nan sun tafi to alhamdulillah mu da muke ‘ya'yansu har yanzu muna ta zumunci a tsakaninmu daidai gwargwado da mazan da matan duk da cewa gari ya raba mu yanayin rayuwa ya shiga tsakaninmu amma alhamdulillah muna tare shine za ku ji ana cewa ko shekara a kawu ya zo nan bashir basu shi ma ya zo nan sau uku yana zuwa da sauran yan uwa da suke nesa unguwar mu daya muna tare kuma muna musu addu'a dan abin da muka yi Allah ya ba mu lada Allah ya ba su lada Allah ya sa kuma gidajen su Allah ya musu albarka da sauran gidaje da iyayenmu waɗanda suka gabace mu da kuma waɗanda suke raye akwai dattawa a garin nan kamar yadda na gaya muku sauransu ba su mutu ba akwai masu shekaru ɗari da takwas akwai mai ɗari da hudu akwai mai ɗari da biyar akwai mai ɗari da kaza duk suna nan duk naje na zazzagaya naje na gaishe su suna nan a cikin garin nan a lokacin da suke ganiyar su muna gara taya yanzu gaba ɗayansu suna suna suna zama ne a zauren ƙofar gida ko fita ba lalle su iya yi ba na gaya muku wannan ne saboda rayuwa a bi a hankali kuma mutum ya shuka alheri ya alheri don ya mutu ya bar alheri mun gode kwarai da wannan ziyara Allah ya saka maka da alheri da sauran ƴan uwa gaba ɗaya ba za mu manta da ku ba su a irin su waɗannan dattawa ba za mu taɓa mantawa da ayyukan alkhairin da da da da suka yi ba su alij ba bikir da cijo bawan Allah yanzu haka ina ina hango shi mutum mai sunna dangale wandansa a dangale da gemu wallahi addini kawai sunna ko kafar katako su suka kawo sunna da da'awa garin nan sun sha wahala abubuwa dai wato duk wanda ya zo a wancan shekarun da a wasu suna a garin nan an wahala an yi fada an yi abubuwa sosai amma sun yi haƙuri mu yanzu gashi mun zo iska tana buga mu cikin dare alhamdulillahi ga haske babu damuwa muna ta shan karatu su kuma suna can kabari Allah ya fi musu Allah ya mana afuwarsa kamar yadda malam ya sanar insha Allah ranar alhamis za mu kai ziyara waɗannan gidaje na kurkuku kawai dai zumunci ne bai kamata mu je hannu banza ba in ma ku ba ku kai ba waɗanda ba ku ba suna kai musu da haka wanda ku musulmi ku shiga da ɗan ƙarfinku ku ba su taimakon da za ku yi musu ku yi musu wa'azi ku yi musu gargaɗi kuma wannan ziyarun namu suna da tasiri yanzu a satin nan da ya wuce akwai ɗaya daga cikin yaran da ya ɗebi shekaru a ɗaya daga cikin gidajen kurkukun nan a sahun gaba na ganshi a nan masallacin na al'azhar mun gama sallah ya zo ya ce malam ni ɗaya ne daga cikin mutanen da suke gidajen kurkukun nan da kuke kai musu ziyara gani na dawo kuma abin da kuke mana mafarki da wa'azi a kai gyaruwa na gyaru ka gani a masallaci da ɗan carbinsa a hannu ya zo ya ce kawai damuwarmu ita ce mun dawo mun daina satan mun daina ɗaukan awakin mun daina abuna amma mutanen gari sun iso yadda da mu ya ce wannan damuwa ce duk inda ka bi sai a rinka nuna ka a ce gayi can in ka je cikin dangi sai a ce to ku rufe ƙofa fa wani ya shigo gida wallahi haka ya gaya min kuma yanzu haka yaron nan yana nan ya ce haka nake rufe ido in ta shiga cikin mutane don in saba ya ce malam kuskure na riga na yi amma wallahi na tuba na daina to amma har yanzu mutanen gari ba su karɓe mu ba to kun ga wannan illa ce mutum ya je ya zaman kurkuku a shekarun da ya yi bayan ya dawo ya shiga cikin mutane kuma ana kyamarsa mutum fa zai zama kafiri yana kafiri ne ya zo ya karɓi kalmar shahada ya musulunta ku ɗauke shi ku rungume shi in ma mace ne ku aure ta ku manta da komai to ballantana ɗan uwanku da ya aikata laifi dan ya saci yan agwagi ya dan tsinci yan awakin ku yayi yayi yan abubuwa dai haka kuma ya je ya dauru ya ji jiki ya share shekara goma a gidan kurkuku shekara kaza ya dawo kuma kuna kyamarsa wannan ba daidai bane kuskure ne don Allah ya gyara a karbe su hannu biyu kuma Allah zai karɓi tuban su insha Allah na'am
Allah ya saka da alkhairi kamar yadda muka yi bayani cewa insha Allah za mu fara da a karanta tambayoyi yanzu wannan mai tambayar yace malam barka da shan ruwa Allah ya karbi ibadar mu tambaya ta ita ce malam yaya ake yin yaya ake yi wa jariri hudu ba idan an haife shi
wannan tambaya ce mai kyau idan an haifi jariri daga ranar da aka haife shi abinda ake da bukata uban shi ya ɗauke shi ya riƙe shi ya samu dibino ɗanye inda hali ya tattauna dibinon in ba ɗanyen ba ma in busasshe ma aka samu dai dama ana son ɗanye ne saboda ruwan zaƙin dibinon ake so ya zama yawunsa ya tattauna shi sai ya buɗe bakin yaron sai ya tsiyaya masa yawo ɗin ya zama yawon uban shine ya fara shiga bakin yaron wannan yana da matuƙar tasiri ƙwarai wajen ɗa ya samu albarkar ubansa sannan kuma ɗa ya tasirantu da ubansa sannan kuma a duniya abin da ya fara shiga bakinsa yawon bakin baban shi kafin ya zo ya fara tsotson nonon mahaifiyar shi ana so a ƙulla alaƙa ne tsakanin ɗa da uba da kuma alaƙa tsakanin ɗa da uwa. Ya daga yaron nan ya masa kiran sallah a kunnensa na dama, kiran sallah dai, amma ba da spika ba. Yawwa, ai to aikar wani ya je nemo amplifier da laspika da microphone ya zo kafa ta a wuyan wani jariri. Ya je aika shi lahira bai sani ba. a kiran sallah zai daga shi a hankali zai yi alfaz al'azan din lafuzan kiran sallah su ne ake so ya shiga kunnen yaro yana zuwa duniya kiran sallah yake so ya ji ake so ya ji shi kuma wannan yana da tasirin da duk inda yake to zai so ya ji ana kiran Allah ba zai damu ba dan ya ji ana sautin Allah bai zai damu ba dan ya ji kiran sallah ko bai zai damu ba dan ya ji ana karanta Qur'ani bai zai ce Qur'ani ya dame shi ya hana shi bacci ba yanzu ana ta magana a garin nan wai masu sallar tahajjudi wai sun hana mutane bacci ana cikin wannan sai ga ƴan uwa abokanan zama su ma sun zo da gangunansu su kuma muna so mu ji wa'azin da za a kansu kwana suka yi suna kaɗe-kaɗensu da raye-rayensu da wa'azinsu har da fulatanci ma jiya na ji ana yi ba abin da ba a gaya wa Allah ba jiya a garin nan an ce Yesu almasihu ɗan Allah ne an ce shi Allah ne babu wata kalma mai muni da ɗan adam zai ji a rayuwarsa irin wannan kalma amma ba komai abokanan zama ne hankali muna ta musu wa'azi don ba su gane ba ne amma yesu almasihu ba don allah ba ne ba allah ba ne ba don allah ba ne an sha kiɗa hannu ma ɗinnan da nake muku wa'azin nan na sha kiɗa jiya sosai to ai dole ba wai ba wai ba wai na yi kiɗa ba fa an kaɗa na ji a dole na ba yanda zan yi ko ka rufe windon ka zaka sha kidan nan zaka ji amma abun mamaki wa musulmi wai sai yazo yana yana fada wai an kunna wai qur'ani wai an kunna Qur'ani wai wai Qur'ani wai ya dame shi wai ya hana shi bacci to Allah ya ganar da mu da haka in yaro an haife shi a buga mai kiran sallah a kunnensa sannan uban ya daga shi mai addu'a Allah sa mai albarka ne Allah sa mai biyayya ga iyaye ne Allah sa dan aljanna ne Allah sa mai lafiya ne Allah sa mai nisan kwana ne Allah sa mai jin kai ne Allah sa mai ceto ne Allah sa mai arziki ne Allah ya sa mai kaza ne Allah sa mai taimakon al'umma ne Allah sa kaza uban ya ta faɗa ya ta faɗa ya ta faɗa in uwar tana gefe tana amin yayi in ma shi kaɗai ne dai yayi duk iya addu'ar da zai iya yi yana yi akan yaron nan to yayi masa sannan sai ya ce wasammaituhu bismi kaza kace na sa maka suna wani kace na sa maka suna abdullahi kace mahaifiyarsa sunansa abdullahi ka miƙa mata kayanta ka gama huduba wannan shine huduba ba wani wahala idan uban baya nan yayi tafiya zai iya sa matar ta yi akwai riwayar da ta zo cewa kira a ta da iqama a kunnen hagu malaman hadisi suna raunanawa amma wannan ta da iqaman hadisi ne hasan sannan abu na biyu wannan tahnik ake ce da shi wannan tauna dibinan a sa a bakin yaro akwai malaman da suna da ra'ayin cewa annabi ne kadai yayi dan haka khususiyar annabi ne wasu kuma suna ganin cewa a'a kowa ma zai iya yi tunda yanzu ba annabin annabi baya nan kuma yayi ne dan ayi koyi da shi wannan shine huduba idan aka maka haihuwa in kaga dama a ranar da ka haifi yaron aka haife shi zaka sa masa sunan shi ba sai ya kai kwana bakwai ba a ranar zaka sa masa dan annabi an haifa masa yaro Ibrahim a ranar da aka haife shi dan gidan Mariyatul Qibtiyya baiwar shi a ranar da aka haife shi a ranar isa masa suna an zo sallah asuba ya ce jama'a wulida li gulamun bariha an haifa min yaro jiya a cikin dare usammaituhu bismi abi ibrahim nayi wa babana takwara na sa masa sunan ibrahim haka shine sunan dan ibrahimul muazzam cikin yayan annabi kenan ka ba dole bane amma haihuwa sai ranar bakwai zaka faɗa ranar bakwai in kaga dama bayyanawa sai ka bayyana wa kowa da kowa a gari in kaga dama kuma a ranar ma ka sanar kamar yadda annabi ya sanar ranar ɗaya ga wata ranar bakwai ana jira ne sai a yi masa yanka in ɗa namiji ne za a yanka masa rago guda biyu rago nawa biyu idan mace ne sai a yanka mata ɗaya duk wanda ya haifi ɗa namiji to ana bin sa bashin dabba biyu ake yanka mata idan idan mace ne ɗaya ne kuma a saurara shi wannan yanka inda hali yana da kyau ayi a zubar da jini ai kun ga dai asali annabi Ibrahim ɗansa ya zo zai yanka Ismail ya kwantar da shi yana da shekara goma sha uku ya yi mafarki cewa Allah ya ce ka je ka ɗauki wannan ɗana ka yanka shi ya ce ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za ta ya ɗana na yi mafarki na ga cewa ga ina yanka ka me ka gani ɗa mai ladabi ya ce anni baba in dai Allah ne ya ce ka ya ba wani damuwa mu je ka yanka ni ya ɗauke shi ya je kwantar da shi ya ce ga igiya nan ya ɗaure ni ya ce ka kifa ni ƙasa kada jini na ya ɓata ka kuma ka kifa kaina ya kalli ƙasa kada mu haɗa ido da kai ka kasa tausayi na ya sa ka kasa aikata umarnin Allah baba ka yanka ni kawai falamma aslama wa tallahu lil jabin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين يا سمك يا زيد أنا مسوقا كوي سي الله يكنا شيتي يا إبراهيم ka gaskata mafarkin da kai lallai kamar haka muke sakayya ga masu kyautatawa Allah ce wa fadainahu bi zibhin azim sai muka fanshe shi masa rago daga nan ne aka samu ragon layya wanda duk shekara ake so magidanci ya rinka yanka ragonsa guda to idan suna ne wannan zubar da jinin ibada ne in suna ne rago biyu in namiji in mace ce ɗaya amma ba dole ba ne kar wani ya je masallacin unguwarsu yana wayo Allah jama'a amman haihuwa ina neman taimako mustahabbi ne ka san mustahabbi ko mustahabbi bai da ƙarfi can da haka ba larura bane mutum ya tashi yana bara yana roƙo kuma duk wanda aka yi masa haihuwa a gida bai da hali idan an zo ranar ka je bakin titi ka siyo mata kifi ita mai jegon ka ce a ci wannan da haƙuri ragon suna ba ka ce babu ƙwarai babu ba hali ya za a yi haka dai za a yi na sa masa suna to ya za a yi baƙi da za su ki gaya musu uban ya hana taron suna ina ce sai sun zo gidan masu gaba su ga an yanka ragon ba to amma matan yanzu tun da ba su da ilimi ba su karanta sunna ba wallahi sai a kashe aure idan baka kawo ragon sunan nan ba wani ya ce a ɗauko masa yarsa tunda abin ma renin arziki ne da renin hankali da rashin mutunci yarsa ta haifa masa jika ba za a yanka mata rago ba ce wallahi ba da hali to yanzu rago malin dubu ɗari fa dubu ɗari da wani abu rago haka duk wanda bai da hali ya je ya sayo ko kashin miya ne a dan bararraka a ci abinci daga nan zuwa shekara ɗari in ka samu raguwan kuɗin yanka daman sadaka ne ba cewa aka yi sai dole a ranar za a yanka ba wannan sadakar ba ta expiring ko yaushe ko da bayan wata biyar ka samu kuɗi sai ka saya amma mutum ya je yana bin masallaci masallaci yana bara ko ya ba shi kuɗin ragon suna ko ka ji mutum yana cewa wallahi ni ko in ban in ban maka kaza ba wallahi ba a yanka min ragon suna ba har yana duka to ragon suna mai musabi ne fa musabi ne ba dole ba ne dole a yi ta gaya mutane kar ku al'ada ta sa ku juyar da abin da shari'a ba ta ce dole ba ku mai da shi dole amma mu yanzu a ɗabi'ar mu abun kunya ne ba a yanka maka ba abun tasku ne babu ragon suna abun wannan a al'ada ne amma a addini wallahi duk wanda bai da halin ragon suna bai da komai a wajen Allah ka gane to
Allah ya saka mana alkhairi wanda yace malam Allah ya saka sharuwa lafiya wai ɗan uwan shi ne ya ba shi rancen kuɗi da ya kai naira dubu ɗari kuma ya ƙara mishi kuɗin wasu kuɗi naira dubu ɗari duka da ya aro to a ƙarshe dai kwanan nan sai ya ce masa wannan kuɗi da suke hannunka sun zama zakka don haka malam me ya halaccin wannan zakkar
wannan zobe kenan ba a yin zakka a haka kana bin mutum bashi kawai ka cire zakka saboda wayo ka zo ka zare ka ƙi ka bayar bashi daban zakka daban duk wanda yake bin wani bashi sai ya cire zakka yake so zai bawa wanda yake bi bashi zakka da niyyar a biya shi kudinsa ba laifi ka cire zakkan nan dubu ɗari biyun dubu ɗari uku ɗari biyar miliyan ɗaya ne ka ce wani bismillah ka ce ga hakkinka hakkinka ne Allah ya ce na baka zakka ne ita fa zakka ba alfarma ba ce ita zakka dole ne dole ne mutum ya cire ranar da dukiyar nan ta shekara wannan kuɗin wallahi ba naka bane sai dai kawai kana da choice ko ka ba wannan ko ka ba wancan da haka wanda ya ɗauki zakka ya baka kai ya ɗauka ya maka wani alfarma ne ko yawan a dama hakinka ne ai kai talaka ne innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin yayi daka wani ga zakana baka shikenan in ya karbi kudin sa kaga ya karba yayi hauzi kaga kudi kam sun zama nasa to daga baya sai ka ce amma fa ina tunatar da kai hakki ni yanzu na cire hakkin Allah a kaina kai kuma ka cire hakki na kai ma a kanka kai kokari ka rage bashin da ake bin kawa ne in kai haka ba laifi kai ba amma ka ce ka cire zakka ka buga masa waya ka ce wai kudin da nake bin ka a matsayin zakka baka cire zakka ba wannan zakka ba ta yi ba ba ta yi ba kuma ba mamaki wataƙila da ba don yana bin sa bashin ba ma baya cikin wanda zai ba wa zakka ku ji tsoron Allah ku daina zobe zariya kenan wannan ba zakka ba ne wasa ne duk wanda ya wannan bai yi ba Allah ya mana afuwa
Malam Allah ya saka maka saka maka da alkhairi wannan takarda ta ƙarshe cewa yake malam ya ce malam ni ne na ajiye wani mutumin da ba musulmi ba a gidana kuma ya ajiye shi ne saboda ya kyautata mishi don ko Allah zai azurta shi da shiga musulunci to amma yana dan fuskantar tsangwama a wajen mutane ganin cewa ya ajiye wanda ba musulmi ba don haka yake so malam a dan mishi karin bayani
ai ba laifi bane yana cikin abin da shari'a take bukata gare mu mu musulmi mu zama muna da kyakkyawan mu'amala ga abokanan zaman mu wanda ba musulmi ba duk wanda yake baya sallah zaka iya daukan sa a aiki a gona a mu'amala a kasuwa ka rinka wata mu'amala da shi ba wai dan kana kaunar aqidarsa da addinin bane mm kana masa tallan addinin ka ne ta dalilin matso da shi kusa da kai da kai kake taimaka mashi jahilci ne ƙwarai wanda ya ga wani ɗan uwansa ya ɗauki wani wanda ba musulmi ba yana taimakon shi kuma shi da niyyar Allah ya sa ya gane addini ya yi masa kai kuma ka zo kana zaginsa to da ya za su gane addinin wani fa ba aya da hadisi ne za ta dawo da shi ba musulunci wallahi mu'amalar da kake yi zamantakewan da kake yi yanzu ni da nake muku wa'azin nan akwai wallahi wanda ba musulmi ba wallahi muna mu'amala da shi ba musulmi bane a Lagos yake shi kuma kawai karatu na yake ji sai ya dauka ya ta saurara sai ya kira ni yace malam ka ganni nan ni masoyinka ne nace nagode yace amma fa addinin mu ba daya ba nace kashi yace amma ina kaunarka yace duk wa'azin da kake faɗa ina ji har ma wani lokacin ya gaya min ga abubuwan da mutane suke yi wadda ba daidai ba ko a bangaren kasuwanci yace a cikin mutanenmu akwai masu yi a cikin mutanen kuma akwai masu yi wallahi yana bugo min waya mu hira da shi mai labari mu tattauna ba komai wata ran zai gane a juri dai zuwa bakin ruwa akwai wata mata ita ma a can kudu a facebook din mu take turowa duk tafsirin nan da muke a gabanta ake live tana zaune tana kallo amma fa ba ta sallah sai ta aiko da gaisuwa ta yi waye ta yi waye akwai wanda muke zumunci da shi ya kira ni a waya ya kira shi ce oga ya gajiya ya aiki lafiya ga har gayyata na ya ce yana gayyata na wajen aikin sa da Allah zan kawo musu ziyara in dan yi musu wa'azi ba fa musulmi bane amma ina yi masa wannan mu'amalar ne saboda me talla nake masa ba da wani dalilin zan nuna kyamarsa in ƙi kula shi in hantare shi in tozarta shi in kaza a'a wataƙila ta dalili na zai gane Allah ce annabi ce la yahdi Allahu bika rajulan wahidan Allah tabaraka wata'ala ta dalilin kai shiryar da mutum ɗaya to shi fi alkhairi gare ka akan a cika maka duniya gaba ɗaya da jajayen raƙuma musamman a wurare irin nan da muke zaune ba mu mu kaɗai ba ba yanda za mu yi ƙasanmu ne gaba ɗaya Allah ya kaddara da iyayenmu da kakanninmu shekaru aru-aru a nan suke a nan muke muna tare an samu bambanci addini mu mun samu damar da ya kamata mu yi musu mu'amala yanzu daga nan fa muke ɗiban kayayyaki tsummo kara da suturu da magi da waye mu tafi har ƙasar Bauchi jihar Bauchi local government ɗin Ganjuwa mu je mu shiga wani ƙauye daga nan garin Kumo mu je mu yi ta musu wa'azi muna musu mu'amala muna raba musu kyautan kayayyaki suna musulunta sai a ce wai mutum da yake nan garin ne ya dauke wani wanda ba musulmi ba yana taimakon sa ku zo ku tashi a gaba kuna masa fada mutum ɗaya idan kuka samu ya shigo cikin ku wallahi abun ku yi walima ne alal aƙalli kun rage yawan ƴan wuta kun ƙara yawan ƴan aljanna wanda ake kyautata musu zaton za su samu rahama da haka addinin musulunci jama'a addini ne kyakkyawan mu'amala addini ne na kyautatawa addini ne na haƙuri tunda dai gari ya haɗa kuna zaune kuna mu'amalar siyasa kuna mu'amalar kasuwanci kuna haɗuwa a gonakinku kuna noma ‘ya'yanku suna haɗuwa a makaranta tare duk kuke karatu da su garinku ɗaya in an yi wuta an an sauka ɗin an ba da wuta tare za ku shata in an ɗauke tare ne in kun zo kasuwa kasa kaya su saya ku saya nasu to me idan kayi masa mu'amala mai kyau wannan ba laifi ba ne abin da ake gudu mutum musulmi ya bar addininsa ya je koma addinin da ba nasa ba kuma yana musu biyayya akan wannan wannan shine aibu da ka ci gaba da ajiye shi ka ci gaba da taimakonsa ka ci gaba da yi masa nasiha wataran kuma ka aiko mana albishir cewa ya fahimci kalma kyauta kyautatawa tana da daɗi kyautatawa kyautatawa tana da daɗi wani wallahi ta dalilin kyautata masa zai karɓi kalmar shahada muna fatan Allah shi albarka akwai wata wata wata anan nan anan nan numan take ban santa ba yarinya ce budurwa ta girma amma ba musulma ba ce har kano ta kai min ziyara ta ce malam na zo ne na gaishe ka ta zo ko dan kwali dan kwali babu na ce to na ce to ya, ya aka yi ne ta ce wa'azin ka ta ɗauko wayar ta ta duddu wa'azuka na ne a ciki na ji daɗi na muka gaisa da ita na faɗa mata alkhairai na mata nasihu za ta tafi ta ce malam ni so nake na musulunta amma a hannunka kawai zan musulunta to yanzu ya ka gani da da idan ta zo na ce subhanallah a'udhu billah a'udhu billah na kore ta na hantare ta ya zan yi ba yanda zan yi ƙwarai da gaske kuma da gaske take yi tana cikin group ɗina na karatu duk wa'azin da ne sai na tura mata yanzu wannan karatu za ta ji kun ga ya kamata mu zamanto waqi'in mu dan sassauta mu bude waɗanda ba namu ba hanya su shigo wannan addini mu shine riban mu Allah ya gane da mu rufe
to Allah ya saka malam da alkhairi zamu karanta takaddun neman addu'a da mutane suka turo musamman waɗannan addu'o'i guda biyu malam wannan wata ƴar uwa ce tace dan Allah malam a tiyata da addu'a domin mijinta ya sake ta tun bara tana fatan da Allah ta ta da addu'a ya maida ita kan ‘ya'yanta.
to Allah ya sa ta gyara halinta shi kuma Allah ya sa ya ce mai da Wannan kuma ya ce, Malam Allah ya sa ka sha ruwa lafiya amin, ga Naira dubu ɗaya a sa a asusun marayu, amma a taya shi da addu'a Allah ya ba shi mace ta gari.
Allah ya baka muna da su da yawa da kake ka kwallo kwallo da tabo in dai wannan addu'a ne Allah ya yarda ya karɓa ta roƙo
Wannan shi ma cewa yake Malam a taya shi da addu'a saboda wata rashin lafiya da take damun shi matsananciya, a- Allah ya yi masa. Amin. To, da duk wanda suka turo da su ma اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم